الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan cikin suratul hashri za mu tashi aya ta goma kai tsaye mun faɗi yadda aka kori banu nadir mun faɗi yadda aka kori yahudu yahudu banin nadir ko aka fitar da su saboda uzurrukan da suka yi ina so a tina abinda banu nadir suka yi saboda za mu shigo wani sabon karatu kuma a nan banu nadir suna cikin wayanda aka yi alkawari tare da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ba alkawarin za a zauna lafiya za a kare mutuncin juna za a kimanta kowa wa suka karya su ai suka karya musulmai ko su su suka karya bayan sun karya suka yi rufin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ku gane laifin su su laifin su sun yi shirin kashe annabi sannan kuma suka sawa annabi hassada saboda ya ci nasara a yakin badar ya je ya karɓo wasu daga cikin dukiyoyinsa da aka kwace masa kun ji nasu to wannan abin da aka samu na dukiya na banun nadir sai aka ce a rabawa al'akarabun walmasakin waliyatama walmasakin wabin sabil ko kai la yakuna dulatan bainal agriya minhum ko sai aka zo aka yi breaking kuma aka ce waɗanda suka cancanci wannan da duk wani abu na a kalle su su ne alfuƙara'ul muhajirun Allah sai ya ce faƙirai masu hijira da suka taho daga makka ko a ƙarshe da ya faɗi bayaninsu sai ce ula'ika humus sadiqun wa'annan masu gaskiya ne yanzu kakaf a cikin 'yan makka idan akwai marar gaskiya Allah zai faɗa ko ba zai faɗa ba kenan dukansu mun yarda da su kamar yadda wani guri Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu to sai aka dawo mutanen madina aka ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana wa'anda suke da gidajensu da suka zauna a cikin su kai imani ma ya zauna a zukatansu wannan yabo ne daga wajen wa daga wajen Allah yuhibbuna man hajar ilaihim suna son muhajirai ta yadda suka raba gonansu suka raba matansu suka raba ƴaƴansu idan aka yi rabo ba aka ce su za a bawa za su ce sai an bawa muhajirai a ƙarshe Allah ce ulaika humul muflihuna ko masu mutanen kirki ne to sai aka dawo duk da cewa ba mu karasa wannan aya ta tara din ba ulaika hum lam karasa ba za mu karanta ta a gurguje to in muka zo aya ta goma tun da yanzu an gama da sahabbai yan madina a yan maka da yan madina an ce mutanen kirki ne to mu kuma mu kuma me matsayin mu ya Allah me matsayin mu to shine zamu ga matsayar mu ina so ku rike da kyau kaga shin kana tare da sahabban nan ko baka tare da su za a faɗi sifofin da za a faɗa a kanmu in mun cika su akan sahabban nan in muna yi kan sahabban nan muna tare da su kuma muna tare da annabi duk wanda baya wannan sifa din munafiki ne ba yahude ne tsinanne ne baya tare da sahabbai ran kiyama ba za su haɗu ba a duniya zai lalace to amma yanzu bari mu gama da yan madina mu ji wata sifan su mun karanta ayan muka ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana lalle wa'anda suka tanadi gida na zama a cikin garin madina suka zauna a gidan wal imana imani ma ya bi jikinsu yadda jini yake bin jikinka haka imani ya bi jikin 'yan madina wannan yabo ne daga Allah yuhibbuna man hajara ilaihim suna sa wanda suka hijira zuwa gare su duk mun yi bayanin nan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu in suka basu wani abu ba sa tuna shi kawai kuma suna son safa suna son abu za su cire shi a zuciya kwata-kwata babu ruwansu wa yi utsiru na ala an fusi walau kana bihim kasasa to nan muka tsaya suna fifita abu akan wasunsu suna fifita kayansu akan wasunsu walau kana bihim kasasa duk da cewa kuma suna bukatan abin suna son sa suna kaunarsa amma haka za su haƙura su bawa su bawa ƴan uwansu almuhajirun ko kuma al'ansaru ma da suke bukata to nan gurin ne za mu ƙarasha har muka kawo misali na abin nan sa'ad ibn rabi ba da shi da abdurrahman bin auf mu ga yadda ya raba dukiyarsa biyu mu ga yadda ya raba matansa ma gida biyu to nan gudun kuma hadisin Abu Hurairah ne asalin ma dan wanda wannan yankin ya sauko wa yutiruna ala anfusihim law kana bihim kasasa iya wannan gutsuran akwai sanadin saukansa akwai abin da Allah ya sa ya saukar wannan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa yazo a hadisin Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda wannan hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim Bukhari da Muslim Abu Huraira yake cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila ila nisa'ihi fa qulna ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi aike zuwa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni mabukaci ne kun san na gaya muku malamai gidansu galibi ake zuwa yadda ake zuwa gidan annabin na in mutum ya shiga damuwa to wallahi tallahi in ka san malamanmu wallahi su ma haka kudi baya zama a wajensu abinci baya zama kullum haka ake to yanzu an zo gidan annabi talauci ya same shi da yunwa bai san gidan annabi duk kudin ya kare ba sai zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wa mata don Allah a ban abinci zan mutu matan suka ce ma ma'ana illal ma'u wallahi ba mu da komai a gidan annabin nan sai ruwan sha kadai babu komai sai ruwan sha to annabi sai ya ji fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace wa sahabbai da suke gurin man yadummu an yudhifu hadha wane ne zai dauki wannan ya je ya mana ya kula mana da bakontakansa bako ne faƙalar rajulun min al'ansar wani mutum ɗan madina sai ya ce ana ni zan yi wallahi shi ma abincin da ke gidansa iya na baƙo ne iya nasa da na kai ba nasa ba ma iya na ‘ya'yansa ne kadai in an ɗan samu ɗan saura shi ne ya ɗan ci loma biyu matarsa ta ci loma biyu amma ya yarda a hana ‘ya'ya a hana kansa ya hana matarsa a bawa baƙo sai suka tafi zuwa ga matarsa faƙala sai ya gaya wa matan akrimi dai fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam girmama bakon manzon Allah ki duba fa yanzu girman mai bakon suke dubawa ku ki girmama bakon manzon Allah faƙala sai take cewa wallahi ma inda na illa qutu subiyani abinci kakab babu a gida sai iya na yara kadai kun san da zaka iya bada abincinka za ka ɗaya ba da na mai gida ku haƙura amma galibi ba ku cika haƙuri da abincin yara ba a ce babu sai na yara bari a bayar yaran su haƙura ba a haka amma matar ta ce iya abincin yara ne sai ya ce hayyi ita amaki kin zo abincin gyatto shi ki kawo wa asbihi siraje ki kunna fitila ki zo ki ajiye abincin gaban bako ni ma in zauna ke ma ki zauna wannan gumi su biya naki ƴaƴa kuma je ki lallaba su su yi bacci idza aradu asha'an da gaskin ga suna nufin cin abinci je ki sa su yi bacci fa hayya at-ta'amaha ta gama abinci wa asbahat sirajaha sirajaha ta kunna fitila wa nawwamat sibyanaha ta je ta lallaba ya suka suka yi bacci kun ga ba su ci abinci ba kenan thumma qamat ka annaha tuslihu sirajaha fa aqfahathu da ta kawo abinci ta ajje a gaban sa kun gane ai ta kawo abinci ta ajje a gaban bago ta zo da fitila sai ta dauki fitilan sai ta yi kaman tana gyarawa ta ce tana gaya mijinta bismillah fara ci mana ba ko ci abinci ni ma zan dan sa hannu na ci la'alla lokacin ba hana babu hani na irin wannan sai mijin dama ya yi mata plan ya ce in kika zo kika yi kaman idan zai fara ci sai ki yi kaman kina gyara fitila sai ki pop sai ki kashe ta in kin kashe yake ce subhanallah to bari mu gama cin abinci kafin nan sai mu mu ki cin abincin sai mu bar shi ya cinye shi tatas ya dauka mu ma muna ci to haka aka yi sai ta kashe fitila faja'ala yuridi faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani sai suka yi suna kaman tauna baki da motsa hannu dan ya gane su ma fa suna cin abincin alhali ba ci suke ba fa bata tawuyaini haka suka kwana da yunwa bako kuma cikinsa a cike falamma asbaha da gari ya waye wannan mutumin gada ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon annabi ya tambaye shi ya bakonka sai ya ce ya kai bawan Allah ubangiji sai da yayi dariya saboda dabaran da kuka yi Allah ya kaunaci aikin da kuka yi au ajiba min fi'likum min fi'alikuma ko kuma ma a wata riwaya ubangiji sai da yayi mamakin irin abin da kuka yi Allah yana dariya irin tasa ba irin tamu ba musanya yake ba annabi ne ya gaya mana ubangiji yana mamaki irin nasa ba irin namu ba irin nasa ya faɗa Allahu alam ba mu san irin nasa ba to sai Allah ya saukar da wannan ayar a gaban wannan mutumin sai Allah ya ce wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihuna kai da matarka Allah ya saukar da ƙarshen aya a kanku ku ne wa yuthiruna ala anfusihim kuna fifita wani a kanku walau kana bihim khasasa ko da wannan abun kuna da tsananin bukatuwarsa kuna son sa in dai baƙonku ne ɗan uwanku ne za ku iya haƙura ku bashi sai Allah ya musu albishir ya ce wa man yuka shuha nafsihi da kai da sauran 'yan madina duk wanda Allah ya taimake shi ya kare kansa daga rowar kansa ya zama ba marowaci ba faulaika humul muflihuna duka waɗannan masu wanda suka rabauta ne kun samu rabo kun samu tsira kun gane wannan santabin saukan aya kenan sai Allah ya ce wallazi na ja'u min ba'dihim mu kenan wanda suka zo bayan sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam har yau din nan su kuma ya suke na والذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين, والذين, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم
Allah subhanahu wataala ya ce wallazin ja'u min ba'dihim to kun ga karshen aya da muka gama wa man yuka shuha nafsihi duk wanda Allah ya ce make shi ya kare rowar kansa aka ce baka da rowa wallahi kamun ibn wallahi kai rabo karka zama marowaci an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wani mutum yace ayyu sadaqati a'zam wace sadaka ce tafi lada annabi yake cewa kai sadaka wa anta saddaqa kai sadaka wa anta sahihun lafiyar ka kalau shahihun kuma kana marowaci a'a kamar yaya ka yi sadaka kana da lafiya kuma kana marowaci ma'ana wannan ba kayana ba ne na yi sadakansa lafiya ta kalau kuma ina ba na so ya bar hannuna amma haka saboda ƙaunar Allah na ɗauka na bayar da shi ita ce sadakan da ta fi kowace sanda ka ɗauko abin ka kalle shi ka ce yanzu wannan sai ka ce amma fa Allah fa zai canja min sai ka so Allah sai ka bayar takshal faqara lokacin da ka bayar ma kana tsoron talauci wa ta'amulul ghina kana tso kana son kai kudi amma haka ka fitar da kudi din sai annabi ya ba mu shawari yace wala wala tumhil hatta idza balagatil hulqum kar ka yadda dukiyarka ka kiba da ita sadaka har sai lokacin da rai ya zo makoshi ya zo nan sai ka zo kana cewa da Allah abawa inna mutu abawa ne kaza ba kar ka yi sadaka lokacin da ka zo mutuwa ka bayar a lokacin da kake da lafiya shi yasa wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi a wata riwaya kuma wace irin sadaka tafi shi ma aka bashi amsa maka ban wannan to nan gurin sai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wa'anda suka zo bayan muhajirun da ansarai mu kenan tun daga bayan sahabbai har yau din nan ga yadda suke yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wali ikhwani nan ladina sabaquna bil imani da ƴan uwanmu sahabban makka da sahabban madina da dukkan sahabban annabi da suka riga mu da imani Allah ka gafarta musu wanda suke aikin nan alladina sabaquna bil iman wanda suka riga mu da imani sannan suna cewa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya ubangiji kar ka sa mu ji wani abu komi kankantansa na kyama ga mutumin da shi mumini ne yanzu ana 'yan shi'a suna cikin ayan nan 'yan shi'a suna cikin ayan nan tsinannu kenan su kuma ba cewa suke rabba na filina wa da ikhwalina ba Allah ka gafarta wa 'yan uwanmu da suka riga mu da imani su cewa suke Allah ka tsine wa 'yan uwa da suka riga mu da imani tsine wa sabai suke dan shi'a bai yi ba sai ka rasa me yake nufi da addininsa duk annabawan duniyan nan idan ka ce mai mutanen zamaninsu in ka ce ina mutanen zamanin annabi musa in suka ce gani in an ce wa ya fi ku alkhairi za ce annabi musa idan aka ce wane ne kuma mabiyansa masu alkhairi za ce sabon annabi musa idan ka tambayi annabi isa shi masu habbansa galal hawariyuna na hannu ansarullah annabi nuhu za ku ga wanda suka taimake shi amma in ka zo zamanin annabi muhammad idan ka ce suwaye makiya Allah na duniya ai shiya sun ce maka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayansu duk sahabban annabi kafirai ne sai mutum uku migdad bin aswad ali bin abi talib da abu zarur gifari banda guda ukun nan a wata riwaya nasu duk sahabban annabi arna ne yan wuta ne sau da ba musulmin kirki ba musulmin kirki shine wallazi na ja'o min ba'dihim da nassin qur'ani wanda suka zo bayansu ya quluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah ka gafarta mana da ƴan uwanmu da suka riga mu da imani tunda an gama maganar Makka da Madina ne sahabbai aka gama magana da su su ake nufi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu wala ka gari alaramma mai imani ne insha Allah wanda ma bai san qur'ani ba in dai mumini ne musulmi karka yadda a zuciyarka kana kwana da shi balle sabon manzan Allah rabbana fil lana wala tafi quluna gillal lil zamanu rabbana innaka raufur rahim ya ubangiji kai mai afuwa ne mai rangwame a kullum abin da ake so a kullum abin da ake so ka zama mumini karka yadda ranar da ake kirga sufofin mumini a ce baka ciki karka yadda na amma lai shau karka yadda a ce baka cikin sifa na muminai domin in ka shiga sifa na muminai in ka shiga sifa na muminai kana da wata garabasa babbar garabasa kana kwance ko a gidanka ko a kabarinka Allah kana kwasan albarka in baka shiga layin muminai salihai ba adadin musulman duniya nawa ne waye san adadin yawan musulman duniya malam isge nawa ne musulman duniya adadinsu ga sani ba ko kamanta mun kusan biliyan don adadin musulmai ya fi na kowace kungiya a duniya daidai ka hada wa'inda ba su ba kuma duka su kuma sun fi mu yawa to in kai sunanka mumini salihi in sunanka mumini salihi bari ka ji gara batar da ka samu yanzu ba ga sahabbai ba kullun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman suna shiga wannan annabi yana ciki sahabbai suna ciki bayan Allah suna ciki mu dauko tahiyya da annabi ya koya mana at-tahiyatu eh at-tahiyya gaisuwa ga Allah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu assalamu alayka yanzu ka fara waye addu'a annabi ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu eh wa rahmatullahi wa barakatuh duk wannan annabi ne to sai mu kuma ina namu to mu ma ya Allah mu ma sallama a gare mu da aminci a gare mu wa ala ibadillahi ina suke ibadullahi salihina sun mutu karka yadda ka mutu ba da imani ba karka yadda ka rayu ba da imani ba duk wanda yayi sallah yayi wannan tahiya din kai salihin bawa kana cikin addu'a wanda suka rasu salihan bayi suna cikin addu'a din in kuma kai irin waɗannan ne da suke tsine wa sahabbai baka ciki dan ba salihai bane ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله كركا سا وني ciwo a zuciyarmu lilladina amanu har muke jin haushin wasu mu'minai rabbana innaka raufur rahim ya ubangiji kai ne mai rangwame mai rahama na'am sai Allah ce mi alam tara ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لنا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون الله سبحانه وتعالى يكتوى alam tara ila alladhina nafaqu yanzu Allah ya gama maganar mu'minai an dawo kuma za a yi maganar munafukai alam tara ila alladhina nafaqu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam alam yantahi ilmuka wai baka baka hararo bane ka risko ilminka bai iso ila almunafiqina ila alladhina nafaqu ai zuwa ga munafiqai alladhina yaqulu li ikhwanihim wanda suke gaya wa ƴan uwansu fil kufri min yahudi bani nadir ai mun gama karatun nan ko wanda suke gaya wa ƴan uwansu na banu nadir lokacin da annabi yace na baku kwana goma duk mun yi wannan karatun ko a karatun baya me suke faɗa suna cewa min ahlul kitabi na daga yahuda na ahlul kitabi suka ce la in ukhrijtum wallahi kar ku fita wannan garin da annabi ya zo ce muku ya ba ku kwana goma ku fita kar ku fita in kuma kuka fita la in ukhrijtum in za ku fitan ma ya kama fita za na kurjan na ma'akum za mu fita tare da ku to da ka a yanzu dai kar ku fita ba abin da zai iya a kanku in kuma har ya zama na zai fitar da kudin ni mu mun ba ku tabbaci za mu zo mu haɗu duk ya kore mu tare kuma in ya gan mu ba zai dai kore ku ba kuma Allah kariya suke ba haka za su yi ba la in ukhrijtum inda za a fidda ku la nakhrujanna ma'akum sai a dai a fidda mu tare kamar haka zaka faɗa ce wallahi kar ku fita in ko za aka zo fitar da ku sai dai a fidda mu tare kamar suna nuna me ba za a iya fidda su ba sannan suka ce wala nuti'u fikum ahadan abadan babu wani wanda za mu biye masa wala nuti'u fikum ahadan abadan ay lan nuti'a fi sha'nikum muhammadan ba za mu yi wa annabi muhammad biyayya a al'amarin ku ba wala ghayrahu ko ko wani sa mimman yas'alu khizlanakum duk wanda yake so ya tabar da ku ba za mu bi shi ba wa in qutiltum da an zo za a yaƙe ku kuma in har aka zo kuma za a yaƙe ku lanan surannakum za mu taimake ku wannan aikin munafukai ne kuma ƙarya suke wallahu ya shaɗu innahum lakadibun Allah yana shaida cewa wallahi ƙarya suke suka ce la in ukhriju Allah sai fara gaya mana abin da suka rantsa a kai Allah ce wallahi la in ukhriju da za a zo za a fitar da su din wallahi la yakhruju ma'ahum ƙarya suke ba za su fita tare da su ba wala in kutilu da za a yaƙi banun nadir wallahi la yansurunahum munafikan nan ƙarya suke ba za su taimake su ba wala in nasaruhum in ma za su je taimakon su la yawallunna al-adbara daga sun ga za a kashe su wallahi guduwa za su su basu sun ma la yansaruna kuma dama ba za su ci nasara ba kar ka yadda munafiki ta zuga kai abubuwa sai Allah ya ƙara gaya wa sahabbai sifan wannan munafikan banzaye ne ba su da abun nan yace wallahi la'antum ashaddu rahbatan la'antum ashaddu rahbatan wallahi sun fi tsoronku fi sudurihim tsoronku ya fi zama a zukatansu minan lafiya da tsoron Allah duk wanda baya tsoron Allah yana jin tsoron mutane saboda haka ana karfafa wa sahabbai a nuna musu fa su fa manya ne yadda ma waɗannan suke jin tsoronku yahudawa da munafukai din wala ba sa tsoron Allah haka kamar yadda wani dan siyasa yake faɗa kan wani abokinsa dan siyasa manyan yan siyasa a babin sharri ne ko menene ɗinsu wai ke cewa dawa ne yadda yake tsoro na haka yake tsoron Allah wai da Najeriya ta gyaru ya san baya jin tsoron Allah ma fi jin tsoronsa Allah subhanahu wataala ya ce antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah wallahi sun fi jin tsoron kuma fiye da yadda suke tsoron Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahuna domin mahaukata ne ba su da kwakwalwa ba su da kwakwalwa saboda kar ku ji tsoron su ba su da wani amfani to sai Allah subhanahu wataala ya dawo yana ko magana la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana na'am لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى sai ci gaba da gaya mana sifofinsu ne daga ce tunda Allah ya kwantar da hankali ya ce sun fi jin tsoron ku fiye da tsoron Allah ma suna da matsorata ne la yuqatilunakum kuma wallahi ba za su iya yakar ku ba jami'an dukkan su ma in sun hadu sun taru ba za su iya yakar ku ba da yahudu din da su munafikan ba za su iya yakar ku ba illa fi quran muhassanatin sai dai a cikin wani gari ne da yake kewaye kuna jin fasarar nan sai dai a wani gari ne da yake kewaye su suna ciki ko kuna ta waje ku jefa dutse bakwai su jefa muku dutse ba amma ba za su yadda ai gaba da gaba ba saboda matsorata ne aw min wara'i judur ko kuma ta bayan katanga ta nan ba yaƙi sunansa ba to in dai a haɗu ne gaba da gaba ba za su yadda su haɗu ba to da aka matsorata ne kenan ba a tsohon bai na hum shadid ƙiyayyansu a tsakaninsu ma fa tana da tsanani karku ga kamar sun haɗa kai suna za su ƙarya suke ba su da haɗin kai a tsakaninsu ma maƙiyan juna ne ta sabuhun jami'an ku ne kuke tsammanin sun haɗa kai ne ba haɗin kai ba ne ƙulubuhum shatta zukatansu a warwatsa ne duk kuma kafirai haka suke duk kafirai haka suke za ku ga in sun tashi yin wani abu za su haɗa kai kamar tare suke kullum amma wallahi abin da ke cikinsu na muni na rarrabuwar kai wallahi Allah ne ya sani yana da yawa to kar ku damu da su ku dai ku bi Allah ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah ku daidaita abin da ke tsakaninku da Allah Allah zai ba ku cin nasara sai sa Allah ya ce ba su hum shadid kiyayyar su tana da tsanani amma fa ta subuhum jami'an na tsakanin su kiyayyar su na tsakani tana da tsanani ta sabuhum jami'an ku ne kuke tsammanin wai kansu a hade a qulubuhum shatta zukatan su a rarrabe ne zalika bi annahum qaumun la yaqilun domin mahaukata ne ba su da hankali ba su da hankali to shikenan mun yi maganar banun nadir ko na yahudawa to fa akwai wasu yahudawan daban wanda aka kore su daga madina su ne za mu shiga karatunsu yanzu ke sa ce ku riƙe banin nadir da sifofinsu wannan su ma akwai abin da suka yi wa annabi aka kore su daga madina su ne ma farkon wanda suka fara fita sai dai su ba a tafi an je an yi shirin za a yaƙe su ba suna da bambanci to shine nan allah yake cewa da yahudu banin nadir da munafukai din dukansu kamatalin ladina min qablihim kwatankwacin su kamar kwatankwacin wanda suke kafin su ne su wane ne kafin su su wane ne kafin su su ne quraishawa a yakin badar an yi fata-fata da su ko ba a yi ba sai kuma yahudu banu qainuqa yahudu bani qainuqa banda banun nadir akwai kuma yahudu bani kainuka wanda su ma koransu aka yi a garin madina suka fita suka koma suka wawwatsu su a waje daban-daban kun ga banun nadir a guri guda suka haɗu shine sham banu kainuka da suka watse kowa ya kama gabansa ne to abinda za mu tambaya su wane ne yahudu bani kainuka su ma 'yan madina da aka kore su amma su ba guri ɗaya suka tafi ba suka wawwatse su wane ne su kuma me suka yi Qurayshawa dai mun san me suka yi sun kwace dukiyar annabi ne annabi je karbo kayansa amma banu kainuka me suka yi sai banu kainuka suna cikin wayanda suna cikin wayanda aka yi alkawari da su kamar da aka yi da banu nadir su ma haka aka yi alkawari da su me matsalar su bayan an yi alkawari sai suka yi ta nuna wa annabi bakar hassada kun ji abu na ɗaya kenan yanzu da su da banu nadir duka sun yi tarayya abu ɗaya ko hassada hassada hassada hassada ko abu na biyu an ce a kare mutuncin bayahudi da ke madina sana a kare mutuncin musulmi da ke madina to su sai suka ci amana suka warware alkawari ta ina wata mata ustaziya da niƙabinta da tufafinta masu kyau musulma sai ta tafi kasuwa cikin kasuwan kasuwanni na yahudawa yankin inda su bani kainuka a suke ta je ta yi sayayya da ta yi sayayya sai wani ba yahude sai ya farma mata waya za ta ke rufe ido sai dai ta bude idon ta kowa ya gani taƙi ya zo ya so zai walakanta ta bai samu cin nasara ya ta fitar da wani abu da tsiraici na jikinta ba sai da ta zauna sai zo ta baya sai a ɗaɗɗaura kayanta ta yadda in ta tashi ba ta sani ba tsiraicinta zai fito wallahi matan nan tana tashi sai ga dukkan tsiraicin jikinta ko mata musulma ce a kasuwa yayi mata tsirara mutumin nan wani musulmi ransa ya ɓaci kawai sai zo ya kashe shi ransa ya ɓace ce sahabiyar annabi za ka yi haka sai zo ya kashe shi yana kashe shi yahudawan gurin kuma duka yin suka hada kai sai suka kashe wannan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya ɓace a wannan abu su suka fara tsokanar musulmai annabi ransa ya ɓace ya ce yanzu tunda wannan ya ci mutuncin musulmai wannan ya kashe shi ai da su kama wanda ya kashe din wanda aka kashe kuma da malafi yayi sai su zo guri na sai su ce wannan ya ci mutuncin yar uwa musulmai musulmi kuma ya dau mataki akan ta kuma ga irin matakin da yayi ya manzon Allah yayi daidai shi da ya kashe wancan in bai yi daidai ba wallahi annabi zai biya diya wallahi annabi zai biya diya amma sai suka hada kai gaba ɗaya saboda cin amana sai suka ƙara kashe wannan wancan kwana nawa banun nadir kwana nawa aka basu kwana goma kwana nawa suka yi basu fita ba shida shida a na bakwai suka fita ko to wa'annan kuma sai aka ba su kwana 25 25 days wasu malaman tarihi da sira suna cewa kwana 15 aka ba su koma yaya ne dai an ba su wasu kwanaki su fita to su ba a samu taurin kai ba ba a samu komai ba haka suka tattara kayansu suka fita to shine nan Allah yake ba mu labarin kwatankwacin kuku ko ko yahudu barin nazir da kuma munafukai sai aka ce kwatankwacin ku kamar talil ladina min qablihim kwatankwacin su kaman kwatankwacin wanda suke kafin su ne kariban kusa ba da nesa ba fa su ne ƙurayshawa a yakin badar da kuma yahudu bani qainuqa da da suka da aka kore su zaqu wa bala amrihim ai wa'ancan din da da quraishawa a yakin badar da bani banu qainuqa zaqu wa bala amrihim ai sun dandana kudar su walahum azabun alim kuma a lahira za su samu azaba mai radadi to wannan kwatankwacin yahudu da banun nadir shine kwatankwacin wa'annan sai kuma Allah ya kara mana wani misali yace kuma kamatalil ladhi kamatalil shaytani ko na'am كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين سي الله سبحانه وتعالى كما سيداو كان su kuma munafukai sai Allah ya ce su kuma waɗannan munafukan su kaɗai su kaɗai su kuma aka ce kwatankwacinsu kamar kwatankwacin shedan ne kai akwai munafiki tsinanne ne bahaushe yana da kalma yana cewa da munafiki gara gara barawo barawo iya kayan ne zai bata amma munafiki mutuncin kamar zai zubar maka da shi to mu kuma muna cewa da munafiki gara kafiri ma to da kafiri kai fide ne da shi munafiki kuma yana ganin shi ma musulmi ne yana yaudarar ka cewa irinka ne alhali kuma yana warware maka abubuwa to kwatankwacin munafukai kamar talin shaitan kamar shaitan ne iskala lil insani kufur idan ya ga mutum sai ce kai kafirce da Allah yi tsiyarka zan taimake ka to kamar munafiki yadda ya je ya yaudari banun nadir to ku banun nadir munafukai kamar shaidanu ne suke yaudarar mutane a wajen mutane domin waɗannan munafukan sun zo sun ce muku kar ku bi su za mu taimake ku kuma ƙarya suke ba su taimake ku ba har aka kore ku to kamar yadda shaidan yake wa ɗan adam ne zai zo ya ce ka kafirce ka saba wa Allah ina tare da kai in ya ziga ka fallan ma kafar in ya tabbatar ka kafirce qala inni bari'un minka sai ce ba ruwana da kai har a gurin Allah har ranar tashin alkiyama in Allah ya tsaye da kai sai ka ce ai shaidan ne yasa dai kaza sai a kira shaidan din sai shaidan ya kalle ka ce Allah amma kai Allah ya tsine maka kai ma ka kalli shaɗan ka ce Allah ya tsine maka sai shaɗan ya ce sai ce ai kai ka lura da ni sai ce kai ɗin misa ka bi ni istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihum al'asbab haka haka kuma shaɗan a yakin badar haka shaɗan a yakin badar haka yi wa mutanen abin nan mutanen badar din wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaɗan da yazo ya zayyana musu ayyukansu wa ƙala la galiba lakum al-yawm yace ku quraishawa su abu lahab wallahi ba za ci nasara akan ku ba yau minan nasi su annabi ba za ci nasara akan ku ba inni jarul lakum ni na amince muku zan zo ne muku duk abin da za a yi na taimake ku sai mun ci nasara kan musulmai falamma tara a tilfi'atani da ya ga mala'iku suna saukowa daga sama za su taimaki sahabbai na kasa ala akibaihi sai ya falfala da gudu don ya zo da sufan wani tsoho ne sai aga tsohon yana gudu ha ya ka ce kai da ka ce za ka taimake mu za mu ci nasara me sa kake gudu kala in ne bari umminkum ya ce na barranta da ku ba ruwa na da ku in ne a rama lautar wannan ni na ga abin da ku ba kwa gani domin mala'iku sun sauko musulmai suna ganin mala'ikun amma kafirai ba sa gani shi shedan da ya zuga su yana gani inni akhafullah wai kaji shedan dan iska wai yau shine wai ina tsoron Allah ta ya falfala sai ce wai ya ga abin da ba sa gani wai inni akhafullah ni fa ina tsoron Allah domin ku wallahu shadidul ikab Allah yana da bala'in azaba mai tsanani da aka ba ruwa na da ku a lokacin da ya gudu sai aka ci nasara akan shi to kwatankwacin munafukan nan kaman kwatankwacin shedan ne id qala lil insani kfur lokacin da zai ce wa mutum ka kafirce qala falamma kafara in ya kafirce qala inni bari'un minka zai ce na barranta da kai inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai to haka waɗannan yahudawan suka yi muku ai munafukan suka yi muku da suka ga za a ci nasara akan ku ba ku sake ganin su ba ma saboda ku wawaye ne to shi kuma shedan shedan da mutum Allah ya ba mu labarin yadda shedan da mutum za su yi dama ran tashin kiyama wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum to yanzu yanzu shedan a farfajiyar kiyama zai tara duk mutanen duniya sai a ware yan wuta za a kai su wuta to shedan sai zo yana jaddadawa Allah ya ce kaga wayannan da kake gani Allah kaga wanda suka yi biyayya din nan suka yi abin da suka ga dama yan wutan nan fa qala shaytanu lamma qudiya al-amru an gama komai fa za a kai su wuta sai shedan ya zo ya ce ya Allah kana kallon su inna sai yana sai sai shedan ya kalli mutanen da za su tafi wutan sai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi ka inna lillahi Allah ka tsare Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya ku karbi musulunci ku yi imani kar ku saba masa kar ku ci mutuncin mutane su shedan ne fake wa'azi a gaban Allah alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum ni kuma na muku alƙawarin ƙarya fa aqlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li Allah ya muku alƙawarin gaskiya kuka saba kuka gibi ni na muku alƙawarin ƙarya kuka biye ni amma fa ni na saba muku ba ruwa na da ku wa ma kana liya alaikum min sultanin ni ba bulala da bindiga da takwabi na zo ina dukan ku na ce sai kun yi ba illa an da autukum ni cewa kawai ne ku yi fastajabtum li kuma kuka biye min fala talumuni kar ku zarge ni wa lumu anfusakum ku zargi kanku ma ana bi musrikum wala an wala antum musrikiyya ba layinku daban layina daban in ni kafartu bima ashraktu muni min qabli dama abinda kuka yin ma da ni na kafirce ni bana wannan layin min qablu inna zalimin lahum azabun alim azzalimai za ku ta ku dan dana azabu shedan ne fa ne sa su aikin nan yanzu shine a gaban Allah yake gaya musu wallahi kwaci kwalo banku haka yake gaya musu karka bi shedan dan zai bauɗar da kai shedani kuma ko na mutane ko na aljan ɗin wannan da yake aiki akan duk mutumin da kaga zai ja ka zuwa ga halaka to ranar tashin alkiyama an tashi kace wala wani ne kai ni wani za a kira shi shine shine yawma istabarra allazina tubi'u kenan ranan da wanda ya bi da wanda aka bi za su barranta da juna yace kai ka sa na shiga sai ca kai kuma kai ka bi ni yau ita bada zai bari mata wara awul azaba ta qatta bihum al-asbab in suka azaba to duk wata hanya kuma za ta toshe wa qala allazina taba'u wanda suka bi sai su ce law anna lana karratan fa natabarra'a minhu kama tabarra'u minna ko da muna da dama da mun samu mafita mu barranta da ku tunda wayancan sun ce ba da mu ma tun a duniya gashi a lahiran ma ba zai yi ba kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa mahum bikharijin minan nar haka za a nuna musu ayyukansu na asara duk a banka su cikin wuta to kwatankwacin munafukai kamar kwatankwacin shi shedan ne isqala lil insani kfur da yace mutun ya kafirce falamma kafara da mutun ya kafirce qala inni bari'un minka inni akhafu allaha rabbul alamin na'am alaramma fa kana aqibatuhuma
فكان عاقبتهما أن في النار خالدين فيها وذلك جزاء to الظالمين dama ta shedan ya gama aiki ya halakar da dan adam fakana fakana aqibatuhuma fakana aqibatuhuma fakana aqibatuhuma da mutun din da shedan din tunda ka biye shi to karshen makomar su finnari khalidaini fiha dukan su ta za a sa su wa zalika jazaa'u zalimin dama wannan shine sakamakon azzalimai na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Allah subhanahu wataala ya gama da munafukai sai dawo kan mu'mini cewa su ji tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya kunna kai imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsum kullun rai take tsayawa tana duba ma qaddamal ligadin ayyukan da za ta yi a ce gobe zai mata amfani ba wuta zai kai ta ba sallan tarawih halattan karatuttuka karka yadda ka mutu a jahili kai tabbata ka mutu kana zuwa makaranta wallahi duk wanda zai dauki hanyar makaranta ya zo ya sare to kamar ya kama hanyar aljanna ne ya ce ta ishe shi a nan zai tsaya hanyar makaranta wallahi a rayuwarki a rayuwarka a rayuwata a rayuwarmu a ce kullum muna cikin karatu wallahi wannan shine tsiranmu ba cewa muka yi sai sau bakwai ba fa za a zo makaranta sau ɗaya a sati sau ɗayan ma ƙarfe tara tara eh, tara goma sha ɗaya awa nawa awa biyu kacal a baku karatu a baku asamin na sati guda wallahi ka ɗauko jakarka ka zo makaranta kawai ka zauna haka malam bai zo ba ba abin da aka yi ki koma sunan ki ɗalibar ilimi wallahi ki more annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mala'ikata mala'iku la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan mimma yasna tana dora fukafukinta shimfida fukafukinta dan dalibin ilimi ya hauye taka saboda Allah ya yarda da abin da suke yi mala'iku suna addu'a ga malamai da ɗaliban ilimi su malaman ke su ana mala'iku suna masa addu'a har kifin cikin ruwa yana musu addu'a karka mutu ba ɗalibi ba wannan shine hanyar neman yardar Allah wal tanzur nafsun ma qaddamal lidat rai kullum ta duba me ta tanada zuwa gobe kana yin aikin alkhairi kullum harcanka kar ya bushe wajen neman gafaran Allah bisa kurakuranka kana tuba daga kurakurai kana ƙara nesantan zunubai yau in zunubinka biyu suka ragu to sai zama kuma ayyukan alkhairinka goma su ƙaru wallahi kana yin haka wataran har kuskuren baki sai kaga kamar duk ya tafi a bakinka kullu sai ga ayyukanka sun zama alheri ne da bin Allah wal tanzur nafsun lalle rai ta tsaya ta duba ma qaddamal li gadin abunda zai amfane ta a gaba ai wal ta'mal kullu ahadin fi ma qaddamahu min amalil akhirah kowa ya duba ayyukan da yana na lahira fa yastada min al hasanat sai ya ƙara kyawawan ayyukansa wa yatuba min as sayyi'at yake tuba daga munana wa yasta'idda li liqa'i rabbih yayi shirin haduwa da ubangijinsa wa yuhasibu nafsahu qabla an yuhasibahu rabbuhu mutun yake wa kansa hisabi kafin Allah ya maka yanzu da sabin zaka yi wa kanka hisabi ni sallan tarawih na jiya bayan an yi da na koma gida na ƙara wasu nafilfilin na tashi na ƙara nafilfilin jiya da na karanta izu uku yau nawa na yi yau in ya ƙaru ya kai biyar to jiya- yau ɗinka tafi jiya kyau kuma kullum so ake gaba tafi baya kyau kisa ake so a ɗauki ayyuka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ba masu yawa ba kullum ka kewa kanki kai zabi sai ka ce a yau ɗin nan a yau a ɗauki aiki na na yau da za a min hisabi ni ɗan wuta ne ko ɗan aljanna he ka lissafa a shekara goma zuwa yau inda za a titsaye a gwada ayyukanka da tsoron allahnka da ikilasin kai ɗan wuta ne ko ɗan aljanna kake wa kanka hisabi wal tanzur nafsu ma qaddamat ligatin wattaqullah kuma kowa ya ji tsoron Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun Allah subhanahu wataala zu khibratin baligha tammatin bi jami'i a'malikum Allah mai khibra ne Allah subhanahu wataala ya san duk abin da kuke aikatawa na'am ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
Allah subhanahu wataala yake cewa la takunu kal ladina nasullaha kar ku zama kamar waɗanda suka manja Allah in baka bin Allah baka hisabin ayyuka kai ka bar Allah to Allah ma zai rabu da kai duk wanda al'amarin san ya tashi yana komawa zuwa ga Allah lungume ubangiji da zikiri da addu'a da sauransu mun gane to Allah zai zama yana kusa da kai in ka batsar Allah baka zikiri baka karatu Allah sai ya watsar da kai shi yasa Allah ya kawo mana misalai yace nasullaha fa nasiyahum da suka bar Allah sai Allah ya bar su in kuma ka zo wajen Allah fazkuruni azkurkum ka ambaci Allah Allah ya me ya ambace ka wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi auni inda zaka taimaki dan adam Allah kuma zai maka mai zai taimake ka amma in ka bar Allah Allah zai barka shi yasa munafukai da suka bar Allah Allah ya manta da su to nan karka zama cikin wanda suka bar Allah Allah ya manta da su Allah ka tsare mu karka manta da mu idan Allah ya manta da kai zaka zama mahaukaci baka da amfani ibadunka ba karɓaɓɓu ba ayyukanka ba karɓaɓɓu ba wala takunu kallazina sullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiquna wannan fasikai ne wanda har Allah zai kwatsar da su la yastawi لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna babu yadda za a yi a ce yan wuta da yan aljanna ɗaya ne ba yadda za a yi mumini da jahili a ce ɗaya ne ba yadda za a yi a wanda mai hikima ne wannan waƙa wanda mai hikima ne wannan yayi wannan yayi wannan zancen ya dauki ayar qur'anin nan da mai kyauta da mai rowa Allah bai yesu daidai ba da mumini da da malami da jahili Allah bai yesu ba ka yi ta kirgowa ba eh wanne ne ya ta kirgawa abin cika faɗi sunansa ba na ce wani mai hikima ya ce da mai kyauta da mai rowa Allah bai yi su daidai ba da malami da jahili Allah bai yi su daidai ba ya ta kirgo su ya ta kirgo su ya ɗauko ayan nan ne yana ta yi la ya stawi ashabun nari wa ashabul janna dan wuta da dan aljanna ba yadda zaka hada su ashabul jannati humul faizuna yan aljanna sune masu rabo kamar da Allah ya fara afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan wai wanda ya zama mumini haka zai zama kamar fasiki la yastawun Allah ce har abada ba za su haɗu ba amman ladina amanu wa amilus salihati su dai mu'minai da suka yi aiki nagari falahum jannatul ma'awa suna da aljanna makoma nuzulan bima kanu ya'malun wannan shine makoma su masauki babba wa amman ladina fasaqu amma fasikai fa ma'awahum an-nar makoman su wuta kenan ba za a daidaita su ba za a hada su zama ɗaya ba kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum dhuqu adhaban nar alladhi kuntum tukadhibun ashabal jannati humul faizuna lalle yan aljanna sune sukin cikin alfauzu faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faza lalle mu'minai duk wanda Allah ya cire shi daga wuta ya saka shi aljanna ya samu babban rabo to sai Allah ya dawo yana da Allah subhanahu wataala ya bayyana wa lamma bayyana ta'ala li ibadihi ma bayyana Allah da ya gama bayyana wa bayinsa abin da ya bayyana musu wa amarahum wa nahahum fi kitabil aziz ya gaya musu umarni da hani kana hadha mujiban li an yubadiru ila ma da'ahum ilai to ya zama wajibi su je su yi abin da qur'ani ya faɗa wa hasahum alai walau kanu fil qaswati wa salabati al qulub kal jibali rasiya fa inna hadha al qur'an lalle wannan qur'ani da an saukar da shi akan dutse wallahi da yayi gaggawa ya bi Allah kuma da sai kaga yana faffashewa tsatsagewa dan biyayya ga Allah to kai dan adam da aka saukar a gare ka ana karanta shi kuma ba abin da ya dame ka ba abin da ya dame ka shi yasa Allah yake cewa law anzalna hadal qur'ana ya ku mutane qur'anin nan ku rike shi hannu bibbiyu da fa ba aku aka saukarwa ba da a dutse aka saukarwa qur'ani wallahi la ra'aitahu khashi'an da zaka ga qur'anin ya kaskantar da kai yana bin Allah mutasaddian za ga yana tsatsagewa min khashiyati Allah saboda tsoron Allah saboda girma na qur'ani to mu mutane zuciyarsu ta kai kashi ƙur'ani dutse da dutse da dutse da zukatar mutum wanne fi tauri dutse ko dutse ko ta to Allah da ya faɗa ƙarya yi ko gaskiya yi gaskiya ne dutsen zai faffashe saboda tsoron Allah to me yasa mu zukatan ba sa faffashewa saboda ta fi dutse kai kashewa wallahi ta fi dutse karkashewa haka Allah ya fada sun makasar ulubukun min ba da zalika fahiyar kal hijarati zukatan sun bushe ta zama kamar dutse au a shaddu ta mafi shi ta mafi shi kaikashewa ta mafi shi kaikashewa wa inna min alhijarati ma yatafajjaru min alhar wa inna min hala ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu an-nar to sai Allah yake cewa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa'annan misalan muna ba wa mutane ne ai tilkal amsalil madruwa fil qur'an wannan misalan da muke ba da su a cikin qur'ani nazkuru halin nasu muna tunatar da mutane ne la'allahum yatafakkarun ko sa ko ko sa ji tsoron Allah ko za ji tsoron Allah la'allahum yatafakkarun shi sa wani yake cewa da aljanna mutum wa ya fi jin tsoron Allah da aljani da mutum ya fi jin tsoron Allah eh aljani ya fi tsoron Allah ba wallahi ni ma ina tare da wannan ra'ayin nawo a zahiri kun san dalil yanzu idan aljani ya shiga jikin mutum me ake karanta masa a kore shi in ana karanta qur'ani kuka yake ko dariya kuka yake ko yana guduwa ko baya guduwa amma shedanin dan adam wani ma in kana karanta ayan zai karasa maka yace a karanto ta gaba ne haka dan banza kenan to shi sa da shedan na aljani da shedan na mutum kar mu ce da aljani da mutum mu ce da shedan na aljani da shedan na mutum wa fi taurin kai shedan na mutum shedan na aljani kana karantawa yana jin zafin qur'ani ko mai taurin kansu ne in tafiya ce tafiya sai kaga yayi amma wallahi shedan na mutum in ya shiga shedana din karatun yayi karatu kana bata yana maka gyaran ayar ita yi mu je in ka tsaya kai ka aya ta gaba in ka sadu da mata shedaniyar yan adam matar ka ce ka gama zuwa ka mata nasiha ta ce sannu sheik abubakar mahmud gomi sannu sheik ja'afar mahmud adam watilkal amsalu wayannan misalan almadruba fil qur'an wanda muka yi taba da su a cikin qur'ani linnasi ga mutane mun ba su ne mun ba da su ne ga mutane la'allahum yatafakkaruna ko mutane sa zama masu tunani Allah ubangije mana tawfiki mun samu ziyara ta malamin mu an karrama mu a wannan guri mai albarka Sheikh Abdul Mumin Na'ibi wanda shi ba Na'ibi bane yanzu amma sunan Na'ibin kullun shi ya bi shi yasa akwai Na'ibin sa bai da lafiya muna addu'a Allah ya kara masa lafiya da muka zo sai ana muna muna muna abin muna zancen sa sai aka ce ah wannan ai na'ibin na'ibi ne ana sa ce na'ibin malan ne to malan ko sunan na'ibi ya bi shi su malan suna daga cikin malamanmu a wannan gari wanda muka yi karatun ƙur'ani a hannunsu suka yi mana tarbiya suna da ni'imomi a kanmu da yawa ni'ima ta malantaka sannan kuma ni'ima ta cewa yayyenmu ne duka yayyenmu abokanansu ne na kusa sosai da sosai so yanzu ba maganan yayye ba ne maganan iyayenmu ne kuma suna nesa amma duk yadda suka wakiltar da mu harkar karantarwa din nan wallahi malam yana bibiyar mu suna bibiyar mu da sauran malaman namu wataran za a ga wani karantarwa a bugo waya a yi observation a kai ba zan manta ba abu na ƙarshe da muka yi da malam shine wani tattaunawa da muka yi na kawo wasu matsaloli sai na zaɓi na wani tarjihi iyagun da na yi tarjihin na zaɓa malam ko ya manta sai ka ce min aida kafin ka yi tarji sai ka kawo akwal din duka don mutane su san ba na kan bane kawai haka ka tana bala ko ba zan iya ce wace matsala ba so lahi malaman mu muna ji da su Allah ya saka musu da alkhairi malam muna so a sa mana albarka a wannan guri na kalmomi da ya sauwaka insha Allah tabaraka ta'ala duk da cewa lokacin ya kure amma dai a sa mana albarka na abin da ya sauwaka bi idnillah
alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sabihi wa man iqtada bi hadayhim ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana arzikin isowa war haka tare da bamu dama muka haɗu a wannan masallaci domin karanta ayoyin Allah da zakulo ma'anoninsu da zimmar ɗora mutane a kan yin aiki da su Allah ya mana wannan dacen kuma Allah ya karɓa ya mana sakayya da gidan aljanna ina mai bayyanar da farin ciki na ga wannan ainihin unguwa ta mu nasarau irin wannan aikin alkhairi da ake ta yi a wannan guri wanda farin cikin wanda ba zai iya ainihin kimantuwa ba sai dai mu ce kawai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to iyaye mata na samu ainihin shehinmu yana mana tafsiri kuma duk ga bayanai nan suna tafiya dodar dalla-dalla wanda cikin irin bayanan da yake muku saboda tsabar fitowarsu a fili ba wani wanda yake daga hannu ice malam me ma'anan kaza din nan wanda yana nuna cewa sako yana isa daidai Allah ya kara mana basira malan kai kuma Allah ya ƙara ainihin basira sosai wajen ƙara fayyace abubuwa to gaskiya na kama ku wannan ziyara a wannan ƙaramin lokaci kuma zan ja hankalinku ko in ce zan ja hankalinmu a kan abin da ya shafi da tsayawa sau da kafa don bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan musulunci yake a nan musulunci yake a nan musulunci yake iyaye mata ku kula sosai kuna da rauni kuma babban abin da yake bani tausayi a cikin al'amuran ku raunin da kuke da shi a wajen hisabi ba nuna za a yi muku sauki ba kun ga wuta ai guda daya ka halitta ko akwai wutar maza akwai ta mata akwai aljannar maza akwai ta mata to saboda haka kuna da ainihin abin tausayi lalle ta wannan bangare raunin kunnan a fili yake malam ya dan tabo wasu abubuwa dangane da irin launin nakun zan kara kuma wani akan wannan ba sai na maimaita nasa ba ko babban raunin da yake cikinku shine eh kuna da imani kuna da kyauta kuna da ihsani kuna da abubuwa ne na makarimul akhlaq da yawa wani lokacin ta bangaren ihsani har ma ina burin cewa ina ma mata ne Allah ya azurta su sama da maza da mu almajirai da mun huta mala asusun marayu ma yanzu aka mata su suka fi to ka gani ko ai na sani ai abinda na sani ne nake faɗa na ji na gani wallahi har buri nake ina ma ku ne kuka fi maza arziki gaskiya ne da almajirai masu da'awa sun huta gaskiya ne
to amma ta bangaren aƙida kuna da matsala duk wannan imanin naku komai tudunsa da an zo an ce za a yi wace mace kishiya
sai imani ya tabu
imanin nan sai ilan kwaso ilan kwaso ilan kwaso sai ya karye ya ce das ya fi kwanta a ƙasa haka kawai ita watan tana da imanin ta haƙura inna lillahi amma ƙawar ta heta zo ta ce ni ya nake jin wani labari a gari ne kuma ban ji komai daga bakin ki ba menene yana na ji an ce mijin ki zai miki kishiya um ai zancen ba ya kai wata uku shikenan da ce to me kika yi kai? to me zan yi kuwa ita kamar da ce to zauna a sara a zo a kore ki akan yayanki daga nan ita kuma sai hankalinta ya tashi imaninta sai ya rushe to yanzu me abin yi ai wajen malam wani za mu tafi malam wannan fa boka ne a je kuma a yi bokancin din in allah ya ga dama bisa istidiraji nasa sai biya bukatar akwai matar da aka yi mata hakan ta yi hakan aka je wajen bokan tun fai sama da shekara talatin da suka wuce kuma arba'in sai bokan ya ce to ki je ki kawo dubu talatin a lokacin kayan ɗakin ma ba zai yi dubu talatin ba ta ce a karmakalla ina danga dubu talatin ya ce a to ba sauki ki ba tashi ki tafi abinki tashi ki tafi tashi ki tafi da ta tashi tafi ta kawai shi ta je ta tattara kayan ɗakin natan ta sayar ta ranto kuɗi aka cika ta aka kawo dubu talatin aka kawo sai ce to shi ki tafi abinki ke da kishiya sai dai a lahira kuma auren da mijin nata yake nema har an kai sadaki ga abu yayi nisa ko wallahi istidraji na ubangiji auren da ba yi ba kenan ba a yi auren ba kuma bayan shekara bayan sama da shekara shi kuma mijin ashe Allah sama ya zo ajalinsa sai ya rasu ya rasu ana gama karɓar gaisuwa da sati ɗaya sai ta tashi ta tafi gidan wannan bazawarar ta je ta ce ni ce matar wane da ya rasu wanda ya neme ki har ma ya baki sadaki kaza Allah ya masa rasuwa shine na zo karɓan kuɗin magada kaji alaram akara bakalla mijin ma ya mutu amma kishin bai kare ba to irin waɗannan alabarbarun mata yana nan jingim wato wancan sadakin sai an karɓo shi sai an karɓo shi shi ma ya dawo gado ba ta da gado eh wannan ya zama kawai ya zama kaman abin da ake cewa wai an ce babarbare abokin kanura abokin gaban kan nan ma ya mutu yace ai tukuna ma sai ta je lahira an koro ta to kun ga wannan abubuwa yanzu shine babbar damuwar ku wallahi ga imani ga fahimtar gaskiya amma ya za a yi a samu istiqama ne ba wani ainihin gargada a kai na ji wani abu da ya tamun da hankali wata malama ta je gidan ta'aziyya ita ma mai wa'azi ce a cikin birnin kano ta ta samu mata ta yi musu ta'aziyya sai wata ta ce to ya ga wata malama gaskiya akwai abubuwan da muke yi gwara ki kara mana bayani za mu gaya miki don nan dukkanmu nan kawayen juna ne an ce kuma ranar wanka ba aboyin cibi kin gani dai na yi wani abu yana damuna wallahi na yi shiga bokaye aka yi tabokancin sai da na raba ainihin 'ya'ya da ubansu na kishiyata sai ɗaya da katarci aiki naki ma na fila ce malama ni abin da na yi da na je da aka yi mun ca na ce a haukata kishiyar aka haukata ta kuma tana da jaririya da ta haukace din haka ta tashi ta daga jaririya ta buga ta da ƙasa sai da ta mutu malama ta ce wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wata ta miƙe ta uku za ta ce don Allah ku kyare ni haka don Allah na gaji da jin wannan bayanai naku yanzu ku don Allah a garin nan haka ake yi sai ka ce wallahi haka ake amma dai malamin an haɗa kai an kore shi shi bokan to amma koren iska ce inda yi kuma sun sani haka suke bin sannan kuma to kuma wannan harkan ta bokancin nan faruwan dare ce kun mai da ku mata kun mai da bokancin nan kasuwa ce yanzu idan muka tashi tafiya kasuwa akwai kasuwa ta malamai akwai ta mata akwai ta wanda ba musulmai ba ina dai gata nan kasuwar gombe ne duk dunguma muke muke tafiya gaba daya to wallahi haka aka mai da bokaye yau yan siyasa su je ku ku je ku biyan nan ku kuka rike bokaye a duniyar nan tamu yan siyasa da mata eh da za ku janye jiki daga jikinsu kasuwar za ta mutu kamar yadda kasuwar kinnafin din nan da za mu daina daukar kuɗi muna basu da kinnafin ya kare a najeriya saboda haka ina kira mu da babban murya mu ji tsoron Allah wallahi tsafi ka je ai maka ko ka zauna kai ne mai yin duk ba za ka shiga aljanna ba kun ga ina amfanin imanin da kuke da shi mai tsayin nan wanda har nake muku wannan fata na alheri ku zama ku ne mafiya arziki a bayan ƙasa lokaci ɗaya kuma sai ku tudar da shi kuma Allah fa ba sai sauce muku a lahira ba to saboda haka don Allah ku daina cin wannan kasuwar wallahi muna farin cikin zai faranta mana rai a ce dukkan ku ga kunan kun shiga aljanna kuma bakar ku dauka wai sai mu zai kama wanda muke cewa ko mu shirikai ko yan gargajiya har da ku ba wani magana ahlus sunna indi wannan qadiyya ta taso sunnar mace in dai tana nan a sunnata to ki- ranar kishi- kishiya ba ta taso ba amma da kishiya ta taso za a shigo da wata sabuwa to sunna kuma ta kare an dakatar da ta an faka sai a koma kasuwar bokaye wanda gashi nan sarahatan kafirci ne karara a cikin qur'ani wa ma kafara sulaimanu walakin na kafaru yu'allimuna an-nasa sihr suna cewa annabi suleiman wai tsafe-tsafe ya mallaki duniya komai da komai ya zama sarkin duniya allah sai wanki annabin sai ce a annabi suleiman ai bai yi kafirci ba me alakar kafirci da tsafi allah ya kaucewa sunan sihirin don ya faɗa mana hukuncinsa ya ce wa ma fara suleiman ai li'annar sihira kufrun bai kamata kuma annabin allah a ce ya zama kafiri ba saboda ka wannan shine abin da zan dan jefa a kunnanku muna fata da ni da ku duka Allah ya kare mu Allah ya albarka cikin zatun ku Allah ya albarka cikin zurriyar ku Allah ya albarka cikin arzikin ku da dukkan al'amuran ku Allah ya kare mana imanin mu Allah ya tsare mana kuma ku dage da addu'a wannan watan mu dage da addu'a akwai bala'o'i a duniyar nan sun fi sun fi karfin hankali kun ga munan Najeriya ga kin- ga Boko Haram ga kidnapping ga lakurawa ga masu awon gaba da dukiyar jama'a da bakin biro ko ba ku san su ba to duk mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya saba mana mafita sannan irin kiraye-kirayen da ake yi zuwa ga hukuma su saurari talakawa su haɗa kai da talakawa billahi lazi kamar kana jewa zuwa kan kabari ne abubakar ya rasu kana cewa abubakar ya mewa ya rasu shekara goma ko arba'in ko ma sama da haka kana cewa abubakar taso mu tafi gida abubakar taso mu tafi gida na ce ka taso mu tafi gida yaya zai amsa to wallahi haka shugabanninmu suka zame mana zai haifi ɗa mai ido wallahi na fara ganin matasa suna kira suna cewa allah kai mu bayan azumi wallahi zaɓaɓɓun nan duk sai sun ci kaza kaza kaza kaza su. to lokacin da ya yi idan ba za ku ji ba su ba za su ji ba kuma na ga alama lallai malamai ba za su iya magance abin ba sai matasan Eh, tunda shi da ita dama demokradiyyar najeriya ba ta san magana ba abinda ta sani turancin zanga-zanga to sannan kuma sai wai sai an yi zanga-zanga sannan gwamnati za ta waiwaito ta me za ta yi to mu dage da addu'a ga gabar ta tsakiya wannan yaƙi idan an yi shi idan arna suka yi nasara a kansa sunansa sun baje musulunci a duniya ne wani sanata daga cikin sanatocin amerikan ya ce za su yi daula a gurin ta shekara dubu duk su saudiya nan za a kwace su kuma daular da za a yi ta kafirci ce ba ba allah ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu isa almasihu babu wani addini da ya sako daga sama haka kawai kafirci za a koma saboda su san yahudawa sun san akan ƙarya suke saboda haka gwara ma a rungumi ƙarya a ɗora kowa akan ta ya ta tafiya a je a shiga wutar su haka suke so kun ji shayatinul insi to Allah ya karya su Allah karka nuna mana wannan Allah ka mana alkawari a cikin littafin ka zaka cika addinin nan naka kuma ka yi alkawari ya Allah mulkin nan na musulunci sai ya isa ko ina a duniyar nan Allah ka cika mana wannan alkawari ya rabbal alamin Allah karka bari a tozartar da musulunci da musulmai a duniyar nan ya rabbal alamin saboda haka mu dage da addu'a mu dage da addu'a ba abin da zamu iya yi mu nan haka sai addu'a Allah ya amsa mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wajazakumullahu khairan
malam muna godiya da wannan nasihu na minti goma sha biyu masu tsada masu tsada sosai da sosai wannan nasihu muka dauke su a wata muka raba kullum a jefa daya jefa daya kullum a dauke sakon talatin muna da wajen kwana ishirin ko a duba su mala Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Eh, imanin nan tattalinsa ake yi yadda muka fada آه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sadaka wa anta sahihun shahihun duniyan nan haka kuma ake hakura da duk abin da kake gani dan kai tattalin imaninka baka so kishiyar ta shigo kana da hanyar da zaka dau mataki din amma ga Allah ya saka sai ka bi Allah ka danne ka ce haka Allah ya rubuta dan ka zauna da Allah lafiya sau nawa kuma za a je a gama yin bokancin sai ke da ke bokin kancin ki mutu kuma a auri wacce din ko kuma wacce din sai ta shigo ma ki mutu ke malam ya ta magana istidraji bokancin nan Allah ne yake Allah ne yake ganin dama yake yi to in ka je aka yi ya ci to ka san Allah ya shirya maka masifa ne duniya da lahira duk wanda matan da suka yi nasun ya ci to wa malahum fil akhirati min khalaq na'am duniya kan an rasa lahirar an rasa duniya ko ba za a ji dadi ba wallahi ba za a ji dadin duniyar ba to yadda malam din da ya faɗa wallahi in kana jin labarun wasu imani wasu wa'azi ne yake shiga jikinsu na taɓa ba ku labarin Sheikh Mamar Kabiru Sheikh Malam Kabiru Gombe Dr Kabiru Gombe a yola wata wata mata ta zo da tayar da hankali ta kashe ɗan ɗan kishiya ita poison ta sa masa ta sa masa poison ta yi do abin ta kai an saki kishiyar an bar mata da kuma ta sa masa guba matan nan ya zan yi na ji wa'azi gashi gashi gashi ya za ki kuma ba dai ku riga kin yi ba Allah ya mana jagoranci wala Allah ya saka da alkhairi za mu dakata a nan gurin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man hadayt wa nastaghfiruka allahumma min jami'i dhunubi wal khataaya wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam